cewa ainihin inna awlan nasi a hassahun bihi wa aqrabuhum minhu minal minal wali kam aula nan daga wali ne wa huwa alqurb shine kusanci wanda suka fi kusa da shi wanda a ce su ne nasa makusantansa aka ce makusantan mutum yan uwansa kenan galiba muna mukan jinjina kurun ya zuwa jini ne aka ce makusantan mutum ana nufin na jini tushensa kenan da reshensa da rassan tushensa su ne makusantansa wato iyayensa da 'ya'yansa da 'yan uwansa su ne makusantansa to amma a wannan ma'ana ya hada da jini da aƙida to suna ne ne makusantan ibrahim a ce su da ibrahim nasu ne alladina tabu'uhu min ummati yace wa hadha an-nabi khususan wannan wannan walladina wa amanu min ummati saboda su yace li muwafaqatihim lahu fi akthar ma shar'a lahum min al-isala to saboda mawafakansu da abin da allah ya shar'anta musu duk ya zama daidai wato addini iri ɗaya ne sai dai a sami ƙari na ƙa'idodin shari'a amma dai asali ɗaya ne kuma abin abu guda ne saɓanin wannan ko da kira mu ce in ka ce mana na musa da isa ba sai mu ce su ma asalin duk na ila ila ne na ibrahim illa iyaka dai su waɗannan yanzu addinai da suke ba nau'in na annabawan ba ballantana ya zama na ibrahim a cikin kafi da tafsirin ayashi ga an samo ruwaya daga imam sadiq alaihi salam yana cewa ana nufin a imani ana nufin a imani da da allazina amanu dinna wallahu waliyul mu'minina ne kaga yanzu idan ma wani zai cancanci wannan sai mabiyin a'imma ke ko so ake nufi hadar nabiyu wannan annabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin sai ya ce humul a'imma wa atba'u yau wa atba'u to kaga muminin ma da ya fanɗare in an yi musulmi zan ce musulmi ma da ya fanɗare daga addinin muhammadu amma yana rayawa shi ma yana bin addinin muhammadu shi ma shi ma aula bi ibrahim ne shi ma bai zama aula bi ibrahim to sai sai kuma wanda domin ainihin allabi na amanu din nan ya itisasi da imma da mabiyansu shi wannan ruwaya cikin irin wannan yana da yawa akwai akwai a cikin tafsirin ayashi daga ali bin nu'man akwai kuma a cikin usulul kafi abdullahi bin ajalan daga abi ja'far dan game da fadin Allah ta'ala inna awlan nas bi ibrahim wal ladina tabau wa hadha nabi wal ladina amanu qala humul a'imma wa man ittaba'ahu can humul a'imma wa atba'uhu duk ɗaya humul a'imma wa man ittaba'ahu a cikin majmu'ul bayan daga amirul mu'minin alayhi salam yace inna awlan nasi bil anbiya'i a'lamuhum bima ja'u bi wanda suka fi cancanta da annabawa su ne wanda suka fi kowa sanin abin da su annabawa suka zo da shi sun matsala hajjira sai abin da karanta wannan inna inna awlan nasi bi ibrahim lallabi wa tabu ban ji ba ahmad a amalar to ma mini ne ce a alamoto amalar amalar ba alamar a amalahun ba a alamahun ba wanda suka bi aiki da su da abin da suka zo da shi kenan inna awlan nas bi ittiba'il anbiya inna awlan nas bil anbiya a amalahum bima ja'u bi wanda suka fi cancanta da annabawa ku suka fi kusa da su ma'ana kun da dace maka aula da gawari ne shi ne ma'anar sa kun wanda suka fi kusa da annabi wanda suka ce za a ce nasu su ne waɗanda suka suka fi yin aiki da abinda annabawa suka zo shi kaga da aiki kenan sai ya karanta wannan aya ya ce inna waliyi inna inna waliya muhammadin man aba allaha wa in ba'udat laham magajin muhammadu na kusa da muhammadu shi ne wanda ya da'a ga allah ko da namansa ya nisa ko da a jini a jini shi jikan annabi ne sai a ce a lalle to sun haɗa kaka kakan kakan sun haɗu da kaka jikan abdulmuttalib ne shi a ce a to jikan abdulmunaf ne jikan bihir bin malik ne balarabe ne menene to ko da ya yi nisa ya yi kusa ko ya yi nisa amma dai shi ne na annabi shi ne na kusa da annabi in ya bi allah yawa wa inna aduwa muhammadin man asallaha wa in qarbat qarabata to maƙin muhammadu shine wanda ya saba wa allah ko da kusancinsa ya yi kusa wato ko da ba hashimi ne ba muɗalibi jikan abdulmuttalib ba ka ga su idan yin annabi ba idan shi jikan abdulmuttalib ne to sai kuma ya zama maƙiyin allah sai zama bai bi Allah ba to ya zama mene na annabi ne shi to ba ka ganin tabbata ya dabi lahabin wata waye abu lahab abu lahab dan abdul muttalib ne kaga yayan mahaifin manzo Allah ne amma kaga wannan manzon tsarka wanda Allah ta'ala ya tsarkake shi sai ga aminsa an ce masa tabbat to kaga to kawo kuma dan annabi nuhu ya ka gani wasu sun tsira a jirgin ruwan bawansa amma shi ya halaka dangane da wannan akwai rawar na ga da yawa da dan tsantsanto mana wasu daga ciki daga ciki akwai a cikin tafsirin kunni daga wani mai suna abi khadir alkabali ya ce abu ja'far alaihi salam ya ce wallahi laka anni anzur ila alqa'id alaihi salam wa qad aznaba dhahrahu ila hajar thumma yanshidu lahaq yanshidu lahaqa wannan bayan mun karanta wannan mai kama da wannan shi din ne ma da hadisi ne amma a wannan gaba da ba ya ce kamar ina ganin ƙa'in hajar lahaq ya jingina bayansa da hajar hajar aswad kenan a jikin ƙaba a jikin ƙaban ma a daidai hajar zai sa bayansa ya jingina a jikin hajar sannan ya magana magana ce ya ayyuhan nas man yuhajjini fillahi fa ana aula billah na na fata da aura da cancanta kusanci ma'ana na yan bin fa'ito wanda ya ja da ni akan al'amarin Allah to ni ne fishi kusa da Allah kaga kusanci da Allah anan yana nufin da da'a ke ba ba da kusancin ma'anansa na kurbu ba ko da muna ce makurba ne ma saboda neman yardan Allah ake ce ma neman kusanci da Allah ne ma'ana neman yardansa to yace ayyuhan nas man yuhajini bi adama fa ana aula bi adama wanda kuma ya ja da ni ya min jayayya ba kan so cewa sun sun yi jayayya da ibrahim ba sun yi da mutum ba wani suna yi akan waye kusa da ibrahim ba su wani suna cewa namu ne wannan zamani to shi shi ƙa'im zai jingira bayan sadaka ba ce in ma ka ce allah to ni ne na fi cancanta allah ne kusa da kai ne na bi ka kusa da allah wato ni aula da kai ba in kuma ka ce adam to ni ne aula da adam ayyuhan nas man yuhajini fi nuhin fa ana aula bi nuh ayyuhan nas man yuhajini fi ibrahim fa ana aula bi ibrahim to hadisi na da tsawo amma ka ga wannan na ibnu mun ka buta ibrahim amma baya da muka karanta yayi harwala ya ce wanda ba man yuhajini fi muhammadin fa ana aula nas bi muhammadin wanda zai ce ai addinin muhammadu ne ke su to ni ne ni ne aula da wani saboda kaga bin ƙa'im shine bin muhammadu ke shine kuma bin dukkanin annabawan da suka don a ce wancan ruwan da ya kawo duk sunayen annaba har da eh, musa da isa to duk wanda ya ce shi wanda zai miƙe ce ai shi ba nasare ne shi yana bin isa ne sai ƙa'im ya ce to ai ni ne na fi ka kusa da isa din da hasil ma har har da waya fa kaifa bikum idza sallab sallabna maryama khalfa imamikum wannan a cikin sahihul buhari amma yana zaman sun bar sun ma waya ne dun ba su san waye imam din ba da sun san kayyim ne da sun ce dun ya nuna cewa isa kenan zai zo a matsayin mabiyin imam ajjalallahu wajhahu to in mutum ya ce shi bilhassar ma in kayan ya bayyana shi isan ma zai zo shi ma bai isa din zai dawo kuma za a gan cikin mabiyan kayan zai zama kwamanda cikin kwamandodinsa sannan kuma in mutum ya ce musa sai ce to ai shi ne aula da musa in ka ce nuhu shi ne aula da musa in kun ka ce ma kai ba adami ne kai to shi ne aula da adam in ka ce ai kai kana kana bin kana da bin addinin Allah ne sai ce to ai shi yafi shine aula da to a cikin dabrasi kuma ai tijaj tijaj na dabrasi dabrasi a cikin huduban Ali alaihi salam ah, ya kawo wannan ayan yana cewa inna awwal nas bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiy ya kuma ce Allah Allah wanda ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah duk masu fasara na'ama ka duba fasarorin su za su ce maka ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah ma abuta zumunci a littafin Allah waɗansu sun fofo sun ce a batun gado ne waye gaji wanda ya rasu mutum ya rasu waye magajinsa sai a ce wanda ya fi kusa da shi wanda ya fi kusa da shi ya fi daga shi sai wannan daga sai wannan sai wannan hawa ɗabaka ɗabaka a wajen mu akwai tafsiri wanda ban gan shi a wajen ama ba kala a fikin su ban gawar cewa tafsirin kusanci ɗin nan hawa uku ne akwai ɗabakan farko shine ya'ya da iyaye ko kuma in ce iyaye da yaya tunda a gabatar da tushe kafin reshe iyaye da yaya sannan ɗabaka na biyu su ne 'yan uwa da kakanni sai ɗabaka na uku ammomi da kaloli da 'ya'yansu to baya wani ƙaraba bayan wannan ɗabaka domin wanda kuka haɗu da shi ko a kakan kakan kaka ne ainihin ɗan aminka an fahimta saboda haka idan ya zama mutum ba shi da ko ɗaya daga cikin waɗannan to ba shi da magajinsa ta fuskacin jiki ko da ko kakan kakan kakan kaka ba sada da kowa ba ita malam kamar wani bako ne ya zo gari ba a san yan uwansa ba ya rasu to shi kenan kaga bai da amma mutumin da ke da dangi a garin ko da kakan kaka komin nisan sa aka hada wannan dan aminsa to ɗabaƙoƙin nan uku na biyu baya gado tare da na farko wannan a ka'ida ko da ke a wajen ama suna suna gwamawa sai ka ga na ɗaya da na biyu sun an ƙwaruwa sun yi gado an misali a wurin mu bayar da mutum ya rasu ya bar ya mace sannan ɗan uwansa ya gaji shi ba zai yi illa mai kulla huwala wa yana da wala an gama ɗan uwa ba zai gado ba amma wajen ama ana yi har wala kuma bayar da mutum ya rasu ya bar uwa sannan ɗan uwansa ya gaji shi amma a wajen ama haka ne inda hassan da husaini in hassan ya rasu ya zama sai hussein sai mahaifiyar ama sai su ba uwan da kuma hussein da gado tare ba ta sha wahala ta haifi wannan ta haifi wannan amma sai fi da gado a wajen ama amma alhali shi hussein bai da gadon hassan idan dai uwa tana nan duk ita take kwashe komai fardan maradda haka ya tana kwashe komai fardan maradda da faradin ta sauran kuma in yayi sauran duk a mai mata saboda iyaye ba sa gado tare da yaya ba zai yi na bakan farko da iyaye da yaya da yan wata da ce iyaye ba sa gado tare da yan wani ke soci daga iyaye da yaya ba su ɗaya baya baya turku da ɗaya da iyaye da yaya su suke gado tare amma yan uwa an kawar da su saboda haka inda yaya yan uwa ba su gado inda iyaye yan uwa ba su gado in kaga yan uwa su ba sun yi gado to babu iyaye babu yaya to sai sana je wajen yan uwa sannan kuma in kaji an ce ammomi da haloli sun yi gado to babu yan uwa to suna yan uwan aula ba shaƙiƙi ya sha makance la'abbi to haka ba to wannan kaga wannan alamin mai ne kafa musu hujja da wannan idan sai ce musu fa nahnu aulan nasi bi ibrahim wa nahnu warasnahu wa nahnu ulul arhamin ladina warasna al-ka'aba wa nahnu alu ibrahim a cikin magana ne mu ne magadan ibrahim sai kaga ce na hannu auren nasu bi ibrahim mu ne muka fi kusa da ibrahim wa na hannu warasanahu mu muka gaje shi wa na hannu ulul arhamin da zina wa rasanar ka'aba mu ne ma'abuta zumuncin da muka gaji ka'aba wa na hannu ara ibrahim mu ne ara ibrahim na hannu dinnan da amiru bin yake nufin yana nufin mutuwa ne ara baitin ne ara baitin ne sulhacin ma dai muna iya cewa duniya ma sama da ƙasa gaba ɗayanta ƙasa bari mu ce ƙasa ɗin tun da ba fara kakkaɓo kayan sama ba duniya da ƙasanta da tudunta da kurinta da ruwanta da dajinta da albarkatun daji da su menene duk nawa ne ne na allah ne to allah ya ba wa ne ya ba ma annabinsa annabinsa yana da magada to nasu ne nasu ne ba wani ba wani batun ka ga daji ka ga ba ka ce ba mai shi na annabi ne nemi kayan magadan annabi ka nemi izini in sun baka izini sai ka sara don kayan gidansu in an zo lahira mutane sa su biya haƙoƙi da su ba ba su kifin nan da kake kamawa da sunan nan da kake kama ko duk ka biya in masu gado su to mu kaga wannan mu ne ya ce na hannu azu ibrahim su ne ne azu ibrahim su ne iyalan muhammadu su ne azu ibrahim to akwai wani ruwaya mai wani su ruwayo dangane da wannan masu ɗanban alajabi dun ya ɗanfara cewa gado ta biyayya ne kamar yadda wani hadisin makaranta baya ce wanda suka wanda suka kusa da annabawa su ne wanda suke aiki da abin da annabawan suka zo da shi a cikin cikin kummi tafsirin kummi da kuma tafsirin ayashi daga umar bin yazid sunan mutum ne cikin sahabban abi abdullah alayhi salam sahabban imam jafar sadiq sunansa umar bin yazid to sai shi abi abdullah ya ce ma umar umar bin yazid wani mutum ne ya ce antum wallahi min ali muhammad ɗauki ya ce ku wallahi kuna cikin iyalan muhammad faƙultu sai umar ya ce ji'iltu bidaka min an fusi kuma iyalan muhammadu ne daga gidan muhammadu ƙala na wallahi min an fusi falafel sun ma nazar ilayya wanda zai so ya ce ya dube ni ya dube shi isha mu yanzu iyalan muhammadu ne ya ce eh na jikinsa ya ce na jikinsa umar ya shuru yanzu shi ma ali muhammadu ne sai ya ce sai na dube shi ya dube ni a kala ya umar inna allah ta'ala ya kulu fi kitabihi inna awlan nasu bi ibrahim lallabina tabu abin ya ce umar baka ga allah ta'ala ya littafinsa ya ce wanda suka fi cancanta da ibrahim su ne da yadda suka bi shi ba ba kun bi mu ba kun bi ali muhammad ko bi zamu to ku ne yaron muhammad ko ne iyalan muhammadu tun da kun ne iyalan muhammadu halas ka gani cikin irin akwai akwai lokacin imam kazim akwai ma wani daga cikin banu umayya wanda ke cikin mabiyan imam kazim wanda aka gan shi yana yana wa imam kazim ya gan shi yana rusu kokaro rusu ya ce kana gogon mene ya ce ba ya ba zan yi kuka ba alhali na fito daga shajaratul mal'una bil qur'an sai ya ce a kai ba ka a cikin shari'a anta minna ahlul bait baka karanta faɗin faɗin Allah da bayan yana kaito abinda Ibrahim yake faɗi alaihi salam man tabi'ani fa innahu minni sai ce anta minna aka ce shi shi wannan mabin Imam Kazim ya ya ce in ya rasu a kabarinsa a rubuta sunansa a ce shi ne karan ahlul bait haza fulan bin fulan da umayye karan ahlul bait kuma wasiyarsa kenan kuma an rubuta masa yanzu ana ziyartarsa kazimiya akwai mahallin da kaga yaro an nan na cewa wani wani ne wani dan wani ne karan arubi shi ce a rubuta masa amma shi kazim bai ce masa karan arubi ya ce kai kana tare da an ta mena da biyayya kenan ake samun daraja kenan ba da jini ba na'am ba mu ci kullum kan faɗi wannan maganar mu ce maka jini ba shi da gauro daur din jini inda biyayya ne in ba biyayya ma ya zama tozarta idan kana da ko da a ce kai dan liman ne sai aka ga dan liman shi ma an kama shi cikin barayi kuma lokacin waƙa wasu yan an tsare su a tsare a kan waƙa na afasi to sun an tsare su taron ɗan liman ya saci kare to kaga kaga wannan kaga ɗan liman ne a jini amma kaga a mummunan aikin su kaga ya ɓata gidan liman ko kaga ya ɓata ya ɓata gidan liman ko ya ɓata kansa kansa ya ɓata yawa shi ya kamata ya tinkawo shi ɗan liman ne ɓarawan wai ɓarawan ma na kare to kaga kaga kenan wato wanda wanda za a samu almajirin liman wanda yake shi kuma ba su haɗa komai da liman ta jini ba amma shi almajirin liman ne to wane ne na liman shi ko wancan ɓarawan fara to kaga ne almajirin kaga ne saboda haka da'a da'a shi ne shi ne shi ka kusa da annabi kaga yanzu misali su su su isra'iliyawa suna tunkawa wasu jikokin annabawa ne bane ya kuwa inda gaske ne mu yanzu ma yanzu ma ba ba mu tabbacin abubuwan da suke da'awa amma bane ya kuwa a lokacin da lokacin a nan madina akwai waɗansu da suke cewa wani dan wani dan wani dan wani dan wani har zuwa haro wani dan wani dan wani har zuwa wani suna da shi a lokacin a nan birnin madina to bane ya kuwa ko kai jikan haro ne ko jikan musa amma yanzu musa kake bi musa kake bi in amsa a ne to kai ne a wuladar to amma ba musa kake bi kana bin wani kirkirarren addini sunan shi yahudiya kuma shi ne addinin musa kuma da addinin musa kake da ka gane wannan annabin ka zo ka bi shi bin shi wannan annabin shi ke bin addinin musa addinin sa addinin musa ne wale ko in ma da gaske ne su jikokin annabawan ne to bin annabawan ne mai shekara annabi ba jinin annabi to kaga wannan maganar da abi abdullahi ya ga ma umar bin yazid har ibnu ibn ya sha mamaki yace ko antum minna ko ne ko ne adam yace mu yace qar baka ji fadin Allah ta ba inna wala nasu bi ibrahim lal ladina taqu antum arba'un adam fa antum minna adam bai خلاص Allah sa mu a cikin mabiya to sai magana ta gaba to masha Allah mun ɗauka kabin daminin nan za a kammala rufa amma dai yanzu dai gashi nan dai muna fama da abin da muke fama jiya ma ruwa ya dan dagula mana fulani daga shi yanzu ma kaza ne masha Allah khair insha Allah ba za mu ce kara yarwa ba ai ta ta yi insha Allah alkhairu insha Allah ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون wasu wuri ɗa'ifa wasu mutane wuri mutane ke na arin kitabi sun so da sun ɓadda ku wato su wurgar da ku daga addinin su komar da ku ya zuwa addinin su haka nan wato ya zama kuma suna muku ce a wannan addinin nan da aka zo da shi ba shi ne sahihin addini shi ne wanda muke aka yi to wa ma yudullu na illa an fusa wa ma shi ba wasu suke ɓadda ba in ɓadda kansu sai da kusan cewa suna ɓadda kansu ne ba a yadda suke da awar cewa kar ku bi wannan addini na wannan annabi ku zo ku bi mu ko kuma ku fita ne ku yi ko ku yi na gadon ku zama kamar bai hude ba zai ce ka zo ka zama bai hude lalle bai hude ba cewa ka zo ka zama bai hude tun da shi a wurinsa kai ba za ka iya zama ba ka shiga addininsa kai da ma Allah ya ka ne ka bauta masa shi ne zaɓaɓɓen Allah to saboda haka ba zai ce ka shiga addini zai ce maka ka rena wannan addini da kake yi ba wai zai ce maka ka zo kai nasa ba ka daina ne to sun so su ɓadda ku kansu suke batarwa an ce wannan ta sauka ne a dangane da yahudu yawa yayin da suka kira huzaifa da ammar da mu'az ya zuwa addininsu a ra'an ce dangane da sun kira huzaifa da ammar da mu'az huzaifa da yamani kenan da ammar bin yasir da kuma mu'az bin jabal suka kira su zuwa addinin su sai ce to ba su ɓanin da kowa sai kawo kansu domin su za su ɗauki nauyin ɓacewansu da yunƙurin ɓaddarsu ba su san haka nan ba cewa wannan abin da suke yi na neman ɓadda wa'yansu suna ɓatar da kansu suna ƙara ɓadda kansu أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا كو أهل الكتاب شما إتمال وانا مغانا أنا يدي يقولون أبين مفت إفادي ثم بين أكتي يا أهل الكتاب لما تهاجون في إبراهيم أن منتي أن دين مغانا نصارى النجرة يزن يهودا ومدينة خاصة yake cewa ya ahlul kitabi lima ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum ta'lamun ya kuma abota littafi don me kuke kafircewa da ayoyin Allah alhali kuna shaida wato ayoyin da suka muna asali cewa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi annabi ne kuma wannan alqur'ani da yake karanta zance ne na Allah kuma sun shaida sun san cewa muhammadu annabi ne amma sai suna ɓoyewa wato ya ce bi ayatin lahi ayatin lahi na ayoyin allah nan ya ce bi mana da ƙad minar tauratu wal injil wadda lad ala nubuwar muhammadin sallallahu alaihi wa abinda a taura da jingira suka yi burci da shi suka nuna annabcin muhammad sallallahu alaihi wa me yasa kai ka waje ga ayoyin allah ayoyin allah nan ke yana nufin ayoyin allah din da su suka yi da shi a wajen su kuma ita ma yana yana nufin ayoyin da aka saukar tun da sun da wanda ya san shari'a da ya ji shari'a zai iya gane in ya san in ya san ayan Allah ya aida in ya kuma ya san sifa na annabi in ya ga annabi zai gane dan suka kafirce dan me za ku kafirce da ayan Allah alai kuna shaida kun tabbatar haka ne gaskiya ne amma kaga kiran da ake musu har da har da girmamawa ko ba lura ba ba ainihin an kausasa musu magana ba ne ba a ce ya ko nan kangararru ba ko kuma ya ko nan fandararru ko ku miyagu ko ku masu busassun zukata ko ku kaza ba a ce ku saka ba sai aka ce musu mene ya halar kitabi ya masu ilimi ya mabuta ilimi Hmm, me yasa me yasa kuke eh, kafirce ma ayoyin Allah alhali ku yashe da ayoyin Allah me zai sa ku yi haka kaga da da- da- da- da- an yi an yi- an yi musu magana da su da da tattausan magana ya kuma abota littafi kamar ya kamar a- a ce- kamar kai kana magana da mai mace haba malamai ma abota ilimi ya za a ce kuma kun yi karanta kun yi wannan kuma a ce kuma kuna gani kuma ku ce ba haka bane ko ka je jami'a ka ce haba profesa ya za a yi haka wannan wannan wanda ki ku ne jagororin ku ne masu shefin opinion din mutane haba ya za a yi haka to ka gani amma ka zo ka ce mutum kawai kangare kangare to ka ta ce ka tin izinin san ta shike ka gani aka an yi kiran da da da- da girmamawa ya ahlal kitabi wannan ibara na alqur'ani ne kiran su wannan sunan ya fi ma ya ce musu ai- ya ma'ashar yahud ko ma ai ma'ashar nasara saboda ainihi wannan sunan ya fi girmama to sai kuma aka sake cewa da su ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ya kuma buta da tabi masu littafi masu ilimi masu karatu makaranta hmm? yaya kuke cakuda ƙarya da gaskiya kuke ɓoye gaskiya kuna sani kasan mutum yana son ya ya ɓoye gaskiya sai ya cakuda da ƙarya kamar yadda amir mini ke yake yake tarihin shubha ya ce da za a aje gaskiya waje ɗaya a aje ƙarya waje ɗaya sai mutane su gane ga gaskiya nan ga ƙarya nan. amma sai a yago wani ɓangare na nan a yago wani ɓangare na sai a sai a ji wani sai a cakuɗa to a nan ne kuma shaidan kan yi wasa da hankalin mutane domin in mai- mai so ya shu- ya su- shuka maka ƙarya zai fara da gaskiya sai shuka ƙarya ko da ƴar kaɗan ce sannan sai ya ƙare da gaskiya in ka zo sai ka ɗauka ne ya yi duka duk gaskiya to shi ko yana son ne ya sa abin da ke yana son ya ɓadda ka ne ka bi ƙarya amma sai ɗan soka maka ƴar ƙarayin ƴar kaɗan to shi ita ko ƴar ƙara ƴar kaɗan ko za ta iya yin ɓarna kamar guba a abinci abinci mai daɗi yana ƙanshi ƙanshi irin na abinci ɗin amma an zuba guba ɗan kaɗan ya ka gani in aka ci mai ra'ayi abinci da daɗi in ko aka zo aka zo da tsoron guba aka yana tawali aka aje ai ka ga mutum bai ce in hun ba ci ba amma aka sashi a cikin abu to haka nan aka zo da eh, wata- wata ƙarya aka shuka a cikin a cikin gaskiya aka yamutsa gaskiya to sai mutum ya ɗauka a matsayin gaskiya ne duka to shine su su abin da suke kenan cakuɗa ƙarya da gaskiya don su ka- batar da mutane shine ake da su ya kuma abota littafi ya kuke yin haka nan?" don me kuke cakuɗa ƙar- ƙarya da gaskiya wato ga gaskiya kuma shi ta ƙarya ga ƙarya kuma shi ta gaskiya kuma kuna ɓoye gaskiya nan ya ce bagayen saboda hassada ke wantum ta alamuna kun sani ku kun san gaske ce wato abin da ya samu karɓa ba ba ku so ne domin domin abin ya zo muku ta inda ba ku so menene wannan abin da ake faɗi wannan manzon ne sallallahu alaihi wa alihi. su jama'an yahudu da ganin shi sun san shi ne ma- musamman malaman su malaman su sun san misali to amma in suka ce eh shi ne to yanzu sun yanke wa kansu hujja sai ni ke in ba ba su bi ba kira mabiyan su su bi in suka malamai aka je wajen malamai aka ce to wannan shine annabin dama da ake jira suka ce ai shine yadda aka aka rubuta a tora mabiya mai za su yi sai su zo su bi inda za su ce musu eh shine to amma wa za mu bi shi malamai su ce shine wanda za a bi a tsira amma ba za mu bi shi mabiya mai za su ce a a to me me yasa ba za ku shi ku shi da mun muna son fatan da muke akai yanzu wa zai bi su to sai su ce a a ba shi ne ba amma an ce wani annabi ne zo sifansa muhammadu eh haka ne amma ba wannan muhammadu ba wani birnin da ya zo eh to haka ne kamar da makaranta ba sun ce wai shi wannan annabi ko sauran shekara ɗari nawa ne ya zo kuma wai shi yana da ƙaton ciki kuma gashinsa jajaye kuri Allah ka ga wani mutum dogo da ƙaton ciki da jan gashi ne za ka yi ai sai don na abuja ai ai abuja ne da wani ba ko wani halitta ne ba to wai wai sun suka ce wannan suna gaya ma amamansu cewa shi ne sifan wannan ne dogo mai ƙaton ciki mai jan gashi ko gaba shi ne wani kuma wai shi saura ko shekara ɗari biyu ne suka ce yanzu to kaga wani dan me kuke yin haka nan alhali ko sun gaskiya idan ya so su su manyan malaman za su keɓance a tsakaninsu su tabbatar ba mai jin su za su faɗi gaskiya sai amma sai su ce to amma gaskiyan magana ce in muka faɗa yahudanci ya kawo ƙarshe mu kuma matsayin da muke da shi ya tashi ya kawo ƙarshe za mu zama mabiya ke alhali jama'a suna biye da mu ne manya yanzu kuma ce musu ga gaskiya ta zo a tashi abin dole mu zama mabiya gare dai mu riƙe matsayinmu sai mu sanya rafi amma in an ce mana kaza mu ce kaza ne sai su ta wani kuma yasa kuke yin magana وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى إن قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يحتسب برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم sannan wasu suka ce imani ne wasu daga cikin ahlul kitabi suka ce ku imani ne da abin da aka saukar ma da suka yi imani wato mummune ku imani da mai yaushe waje hannun hari farkon yini wakfuru akhiru ku kafirce karshen yini la Allah mai jira ko ra ko ko mu su ce to amma gaskiya wannan abin jama'a jama'an da ke ciki suna sun wanda suke ciki su suna ganin abubuwa da ya nuna cewa addinin gaskiya ne mu kuma na ta musantawa amma wannan wannan makircin na manya ne suka ce to zan muka yi sake su mutanen ma za su shiga wannan addinin sannan kuma nasu za su a ƙarfi suka ce yadda za a yi mu yi yaudara sai mu je mu ce a ai mun gano ashe kai ne wannan annabin da aka faɗa a littafin kawai sai mu ce mun yi imani amma ba su kan ba wasu wasu da su to mun yi imani ka ga mu mene mai lafiya su ta wani ciki ta wani ciki can ƙarshe bayan sun ce sun yi azumin da la'asar kafin magarba ta ce a a a ai sun gano ashe ba shi bane duk shi wancan annabin an ce kaza ne zuwa sun gano ba shi bane sai su fita to tun da su suna da ilimi ƙarshe sai su fita a duniya wannan zai sa wasu daga cikin da suka imani zuwa sai su dawo sai tun da kaga malam wane ya gano ba shi ba har ya fita to lalle ba shi din ba su ma sai wani sai kaga daga nan sai ka gani a cikin tafsirin kunni daga imam bakar alaihi salam ya ce yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya gabato Madina ya iso Madina yana sallah yana dogon baitul muqaddas to wa'ansu daga cikin su abin ya ba su sha'awa yayin da aka koma baitul muqaddas da aka juya daga baitul muqaddas zuwa masjidul haram baitul haram sai sai su yahuda kuma sai su haka nan cewa da su abin ya burge su a ci kaga ma yana bin abin yahuda sai kuma gashi ya juya to sai suka ce yadda za a yi mu je ne waɗansu ba su je ne sai sun yi imani da addini sai can daga ƙarshe yayin da za a zo a yi sallah za a dubi alƙiblar da ba namu ba sai mu juya sai mu dubi alƙiblar mu ce ashe ma ba shi ne addini annabi domin shi addini annabin da aka ce nan kuma a cikin